أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهم أولئك أجر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين وأصحابه المؤمنين الآمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل بجلال وعلي الحق على لسانك وأعوذ بك من الأسلم أو أسلم أو تسلم أو تبلى وأعوذ بك من الأسلام من تأتيه لك الأعمال بالنيات والسلوات كل من مالا ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وكان هجرته الى دنيا يسيرها او امراه يسيرها فيسره الى ما هاجر اليه اللهم ان يسلمك فصل رسولك وشهاده المتقين وقاتلنا بوفانا به كما غالبا من حياه رفاه الوفاء الى سيدنا محمد الفاتح واول والكاتب لما سكنا في وجه الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وبالله العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب هبط الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين كرهوا من دينهم shin ba kai kallo dan ila ta kallo na ma da mamaki wato shin ba kai kallo irin lazina karatu ya zuwa waɗanda suka fita min jerin daga gidansu wa hukuku rufin su dubbai wasu suka ce dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu saba'in da hazar almau saboda tsoron mutuwa saboda annoba da ya ɗauka musu annahu Allahu ba sun fita sun yi nisa da garin su tsawon tafiyan kwanaki Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ransu gaba ɗaya ثم أحياهم sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ya raya ku da addu'ar annabin ku shamwilu bayan ya nemi ya yi ko shamwilu ko rijilu ya ne ya ne ba mutu ya nemi shafa'a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ceton su ya raya ku su sun rayu tsawon zamani amma dai sun rayu a duniya tsawon zamani amma alamar mutuwa yana tare da su ba dama su saka tufafi a jikin su sai ya koma kamar kekabari inna allaha la zu khabarin hakika allah tabaraka wa ta'ala la zu khabarin hajjan nai ma abocin fifi abocin fifi ko ne falala ne alal nas a bisa mutane walakin na kasaran nas sai dai mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba mana yace aya wannan aya tana nuna cewa gudu daga annoba haramun ne a wancan shari'a amma kamar yadda Allah ya haramta a shari'ar yace Abdurrahman ibn Auf ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami idza sami'tu hadha al-waba fi baladin fala taqdumu alayhi wa idza waqa bi baladin wa antum fihi fala takunu minhu idan kun ji labari wannan annoba a gari ta sauka to kada ku je garin ku wanda kuke waje wa'anda suke ba cikin garin kuma kada su fita daga cikin garin domin kada su ɗiba su kai a waɗansu ko kuma kada su gudu domin su ji tsoron mutuwa. Madalla. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله سياكي سبو لتوفة كرم الله تبارك وتعالى واعلموا كسلي أن الله حقيقة أن تبارك وتعالى سميع بيتين يجزل صوته ko mai jin addu'o'inku ne kuma alimun masani ne da niyoyinku da ikhlasin sai kuma ja haka wa mai ikhlasi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai har da wanda a shi aikin abu shi dan ne ba ikhlasi ba
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا wane ne wanda zai bai wa Allah rance rance mai kyau fa yubaihu lahu ya dinninka masa abafan kafiratan dinninkawa mai yawa wallahu hakika ubangiji ya kudu yana rage arziki a mutum ya sanya arziki ka kaɗan kuma yana a wani wai ne kun kuma ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku komawa dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzon da zai kudu Allah karadan hasanan wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ya ari wato ya saukar da wato miskinin da za ka ba shi sadaka a hannunsa ya saukar da shi a matsayin sa manzon da shi kafin ka dauki abu ka miƙa wa miskini ba Allah ka ba amma saboda girman abin da Allah ya yarda da shi kai taimakawa mara shi sai Allah ya mai da ɗaukar abin da za ka gaba wa fakiri miskini kamar a hannun ka lura. Allah ce man zan da zai kuribun laha wane ne zai wato zai rantar wa Allah rance yanin Allah kuma ya ninninka masa domin an ce akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka da rance. An ce idan mutum ya ba da sadaka za a ninka mu za a ba shi lada minti goma amma idan ya ba da rance ga shi da za a yi za a ba shi lada goma sha takwas. Domin mai neman rance ba zai nema ba sai lokacin da yake da bukata. Saboda haka wanda ya nemi rance a lokacin idan ka ba shi daɗin abin zai da zai ji ya fi na mutum yana zaune ka ɗauki sadaka ka ba shi. Saboda haka rance ɗin ya fi matsayi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin hadisi na ƙudushi yana cewa ya ƙuru Allah tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati الله تبارك وتعالى هذا اختارنا القيامة ابن آدم مرضت فلم تؤذني قال يا رب كيف أدعوك وأنت رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن أبدي فلانا مريض فلم تؤذه أما إنك لو قلته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تلجمني قال يا رب كيف ألزمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه السلام أنه السلامة أبدي فلان فلم تعيره أما علمت أنك لو ألأمته لوجدت ذلك عندي لم آدم استفقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين كيف قال السلام أبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك إن لوجدت ذلك عندي الله تبارك وتعالى yana faɗa a cikin hadisi na kudusi cewa ya ɗan adamu ya wane ranar kiyama na yi rashin lafiya ba su gaishe ni ba sai ba a ce ya ubangiji da ya zan gaishe ka kai ne ubangiji da kai za ka yi ciwon nema balle in gaishe ka idan ba ka san bawa na wane ya kwanta rashin lafiya ba baka je ka gaishe shi ba ai da ka je ka gaishe shi da ka same ni a wajensa ya kai ɗan adamu na nemi ka ciyar da ni abinci ka ki ka bani abinci kace ya ubangiji na kaifa ya zan ciyar da kai kai ne ubangijin talikai yace shin baka sani ba cewa bawa na wane ya nemi ka ba shi abinci baka ba da shi ba shi da ka ciyar da shi baka ciyar da shi ba shin baka sani ba da ka ciyar da shi ai da ka samu wannan abu a wajena ya kai dan adam shin baka na nemi ka sha da ni ruwa baka sha da ni ba sai bawa ce ya ubangiji na ya zan shayar da kai alhali kai ne ubangiji talibai ya sa bawa na wane bai nemi ka shayar da shi bane ai da ka shayar da shi da ka same ni a wajensa saboda haka dai Allah tabaraka ta'ala shi da manzon da zai yi Allah wa na ne wanda zai ba wa Allah rance karabar hasanan rance mai kyau Allah ya ninka masa bai hulahu Allah ya ninka masa afafan kafiran ninki wanda ba shi da iyaka ɗari bakwai har da zuwa inda ba shi da iyaka. Na'am, wallahu ya abubu Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rage arziki yake shimfidawa ya ba wa wani yalwa saboda ya samu damar bayarwa ya samu yardar Allah. Ya kuntata wani domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi matsayin masu bashi a ranar lahira. Alam
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا إذ قالوا لنبي لو نبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شن وكي كلوا مني يسوع وإلى الملأ أنا كلا متعني ملأ wato daga ƙoshi in ka ji ana cewa mutane mana su ne mutanen da suka suka suka suka suka ƙoshi ma'ana ba su da tsirai ba su da tsirai ba su da bukatar abinci ba su da bukatar abin sha ba su da bukatar komai na wadatuwa ma'ana dai su ne ƙotattun al'umma su ne malau manyan mutane wato wato wato su ne ake kiransu malau min ilal bala'i ne wato min min من من البلاغ الذي كانت وتنسك سقوط الأمة عليه من بني إسرائيل من بعد موسى bayan tafiya annabi Musa sai Allah ya sallata wa bani Isra'ila amalikawa suna yakantar su suna kakkashe su suna kama su wato suna yin yanayi ga dama suna kama suna bautar da su saboda haka sai suka gaya wa annabi su wato annabin nasu bayan annabi Musa suka gaya annabi shi ne Shamuilu ko kuma shakulu min ba da musa islamu na biyu lahu yayin da suka gaya wa annabin ifaslana malikan tun da kai ne annabin Allah a cikin mu kuma Allah ya baka jagorancin addini to ifaslana malikun ka naɗa mana sarki mana wanda za mu taru a ƙashin sa nuqatilu fi sabilillah mi yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah annabin ya gaya musu ƙara hal afitu ya ce hal afitum ai ya kusanta in ku ji ma'anai kumul kitan ai halin ku a bayyane yake ai in an yi an wajabta yaƙin kuna cewa a wajabta muku yaƙi a naɗa muku sarki to ya kusanta in an naɗa muku sarki an wajabta muku yaƙi an na tuƙatiru ku ce ba za ku yaƙin ba ai mun san halin ku ku Isra'ilawa ya kulawa an zan ce wasu a وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله من هنا من ياكي saboda ɗaukar kalmar Allah ga shahada ga tsere da kai ga kuma ɗaukar kalmar Allah alhali ga halin da muke ciwo kan kullum min jerina an zo a fitar da mu a gidajenmu وأبنائنا لآيانمو الله قد يولي الكامل فلما كتب عليهم القتال يا عند أخرج الكامل يا تولوا sai suka ba da baya inna qalilan minhum sai ka dan daga cikin su wallahu alimun Allah masani ne zalimi da azzalimai na'am
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم النبي سيجا يا أبو أبن ما يا أبو إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا الله تبارك وتعالى يا أيك واتو يا تاير مكو طالوت شيني سرشي أغريكو طالوت kaga da su kai tsaye da sai su fara zo da alhamdulillah alhamdulillah ba da ba hasada dama kuma sai a can da sai ya ga mu ya mutu baki ya ce har a cikin kudu alaikum sallallahu Allah ta kafiru samu suka ce a Allah ya kula hu mulku alaina ya koyo daru da kan talakawa mulki ana sanin sa ne daga ɗayan gidan Yahuda annabci ana sanin sa daga mutanen gidan Lawi wannan ko ɗan gidan Bulyamin ne fa da ya ko dole talakawa ne ya ya za a sa ya kira ce kawai hanya mana wannan annabi kuwa annabi sosai ne sai ya ɗauko abu ya sanya shi a ce Allah ya aiko mana ɗaluta malikan eh ai Allah ya kulle mulku alaina ya ya mulki zai zama Allah ya kulle hu ya mulku alaina ya zai zama ce shi ne mai mulki a kanmu wa na'anu ahaqqu bil mulki minhu mu ne muka fi cancantar da mulki mu ne ɗaɗan wane alhali sun manta cewa ai ƴaƴan mu ne ya mulu da ƴaƴan lawi da ƴaƴan yahuda duk ƴaƴan yaƙuba ne yaƙuba ɗan ishaqa ishaqa ɗan ibrahim kowa ɗan ishaq ko shi ba wata da kaka da bane eh wani ana haƙo bilmulki min ɗaya kenan wani biyu da sa'atan min almal sannan kuma ga shi talaka mabukaci ne sai ma ake a ba shi aka shi talaka wanda ba da komai a ba shi ba da wata ya zai shi da yaƙi eh wani biyu da sa'atan min almal ta kan zai ko ta ko ta ko ta talakawa eh ala قال إن الله اصطفاه عليكم الله تبارك وتعالى kaga ko a wannan aya yana nuna mana da ana tafiyar da dukiya da mulki da jarumta saboda mutum ya fata mulki ya mallaki al'umma ya shimfiɗa musu adalci amma yanzu kuma ana neman mulki don a samu kuɗi saboda haka tun da mulki ya zama don neman kuɗi al'umma ba za ta taɓa samun adalci ba ba za ta taɓa samun sauƙi ba ba za ta taɓa samun jin daɗi ba saboda duk wanda ya zo neman mulki zai zo da ya yi amfani da sunansu don ya mallake su ya ci kuɗin gwamnati da sunansu ya saci kuɗin gwamnati da sunansu ya yi komai ne da sunansu sai ya zama shi da al'umma da suka zaɓe shi sai kamar irin damuna ta yi kusa da in damuna ta yi kusa za a danna hadiri a iska a iska a iska sai a ɗanyi wani irin razana mazaɗin da ko ɗan wani na wani ce zuwa tsare da ba ta na kawo su cikin nika kuma bai kada razana maza damuna a kan abin da suke samu ba a fitta ce ba wa al'umma wanda ya taka kara ya kashe wa lam yuta satamil mal to da ka tilla mulki ya koma haka to abu ya riga ya gama lalacewa da ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada kamsun azallarku man adraka minhunna shay'an thumma sada an yamuta thumma sada an yamuta falyamut idza ظهر التلاؤم هذه الآن المنازل وأكل مال الله على الكذب والبهتان وسفك الدماء بغير هذا وقتلت الأرهاب وأتبع الرجل لا يدري أضال هو أم مهتدي abubuwa guda biyar sun yi muku inuwa duk wanda guda biyar din nan suka same shi in yana da damar farin duniya ya barka salamu salamu alaikum shi ne mai yana daga ci an da zahara sana'un allah manajir zage zage ya bayyana akan mumbarori na wa'azi inda za a zauna a ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya zama kujera ko mimbarin wa'azi ya zama la'ana ne da zagi da kushewa bayan Allah magabata tun daga sahabbai da ahlul baiti da tabi'ai da mumine ma'ana zage zage ya zama shine sai maye guran Allah ya faɗa annabi ya faɗa ana fassara alqur'ani da hadisi da ra'ayi wajen biyan bukatar son rayu idan wannan ya bayyana sannan wa ukila ma'alullah aka ci dukiyar Allah shi ne dukiyar gwamnati a ba ta hanyar da ta dace ba ana kajin wal butan aka wato ana yuɗa ma'alullah a bada dukiyar Allah ana kajin wal butan a bisa ƙarya da kuma ƙage wato ba ta kan hanya ba aka zubar da jini ba da hakki ba aka yayyanke zubunta ya zama ɗan mutum ba wani abu za ka samu a wajensa a fili na fili ma jiri ba ba wani amfani wanda za ka samu a mutum idan ka ji hulɗa da shi ko in ka je wajen da ko da ɗan uwanka na jini ne zai zama kamar ba da shi kuma saboda ba shi da abin da zai amfane ka da shi in ba amfanin lahira ba wa kudiyatul arham sannan wa asbab wa zulu aka zo aka ɗibo aka ɗibo al'umma har mutum ya waye gari bai sani ba shi kam akan daidai yake ko kuma ya ɓata kamar yadda muke ciki yanzu Allah ya kiyaye mu ونحن أحق بالملك منه ولم يقصص من المال قال سيشيء النبي سيجي أمس إن الله استتيه عليكم الله تبارك وتعالى يا ذا إيش أخمك يا مين شيء من ملكي وزاده كما يزعل يا قارا مسا فسأكل في العلم والجسم يا قارا مسا فسأي واتو yalwa a cikin ilimi Allah ya budawa shi ɗaluta ya zama Allah ya ba shi ilimi na na ilhama wajen sanin Allah da sanin ibada da wajen tsara rayuwa da yadda za a tsara yaki a yi nasara. Allah duk sai ba shi bil ilmi wal jismi sai kuma ƙara masa fadadin girma a jiki. Dama ɗaluka sai aka zo aka ba annabin nasu wata sanda. Wannan sandan da aka ba shi aka ba shi kuma wani mai a cikin wani kaho. Za ka ce to wannan zai zama annabi. ai wanda zai zama mai mulki na idan ya zo wajen ka idan ka ji wannan ruwan wannan man da yake cikin kafan nan ya ya ya yi ka haka ya yi tsara iri ne ka tsaye kan mai kun kun kun kun kun haka to shi ne mai mulki sai na kawo ka tsaya da wanda kawar da da zanzan ya zama ya yi daidai to shi ne to ana nan ku sai dalu da ko shi kuma dalu da wasu sun ce madani ne wasu kuma ta mai kiwon awaki ne ana yana kiwon awaki ana biyan sa kuɗi yana yana cin yana ci da gidansa a to kaga aka baka ce mai kiwon awaki ya zama mai mulki ai kaga dai abin yana ne yana ta zai kage da yana zuciya ko tunda zuciya ne ba kuma sai Allah ya jarabe ana nan ko sai dalu ta yazo ai daga shigowar da wajen annabi sai ka ka ka ka ka ka kafo sai ta kafa zaman ciki yana da maza ya zo ya zuba masa man nan a tayinsa da ya zuba masa ya zama man ya tsaya bai kwaran yonan ba bai kwaran yonan bai zuba ko ida ba ya kawo wannan sanda ya gwada masa sai ya zama daidai da tsawonsa to Allah da ya tashi girmama ɗalusa sai ya bashi basarar bil'ilu wa jilu sai an nemo wanda ya fi kowa tsawo a banu Isra'ila in ya zo cikin da ya tsaya sai ya ya kafa da shi mun tsawon ka ya fi ka tsawo a yanzu in dai ka zo ka tsaya kai da shi to za ka zama sai ka zama gaje na'am fazada wa mazarfin ilmi wa jismi wallahu yuti mulkahu ana da ba da mulki da man yasha a wanda ya so wallahu wasiun Allah mai yalwa ne alimun masani ai ku daga nan sai shiryawa wajen tafiya ya na'am
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحسبه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
وقال لهم نبيهم النبي يجي يا مشاك لوكاشن امالكاوا suka zuwa suke yakan da su banu Isra'ila sun zo sun ɗauke musu kayan su da zalimi a cikin su akwai wani akwati wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi akwati ne na na itace wani itace da Allah ta'ala sai ba su shisha wannan itace tsawarsa zira'a uku ne wato kamun zira'a uku fa'in da zira'a biyu a cikin wannan akwati akwai kotunan annabawa surorin annabawa wanda Allah ya saukar wa annabi Nuhu annabi Adamu tun daga annabi Adamu har annabi Muhammad kowa akwai sura sannan a cikin wannan akwatin akwai saura daga wato akwai rawanin akwai sannan annabi Musa da tufafinsa da rawanin annabi Haruna da abubuwa na tarihi da wannan idan banu Isra'ila za su tafi yaƙi suka ɗauke shi kamar laya idan an je an saka shi a gaban tsohon yaƙi shi yi tsoho a bayansa to za su ci wannan yaƙi to lokacin da Allah ya sallaka banu Isra'ila Amalikawa a kansu saboda saba wa Allahnsu da saba wa manzanninsu sai suka ɗauke wannan kaya na tarihi suka tafi da shi har ƙasarsu to lokacin da da suka tafi da shi suka je suka sani a wani mummunan waje abin mamaki da suka sa shi suka kai shi wani da farko da Allah ya kaddara zai dawo hannun wayannan bani Isra'ila to sai zama dukkanin da aka kai wannan akwati a jiya sai aloba da samu mutanen wannan gari su ta mutuwa idan aka ajiye shi a nan haka ya faru idan aka ajiye shi a nan haka ya faru suka ce kai wannan abin da za su yi sai suka nemi katon manya-manyan jakuna suka yi musu kamar keken shanu suka tsora jakin suka yi suka ɗora wannan akwatin a bayan zakuna suka haɗo da masu tsorowa sai da suka kusa da garin suka zuci garin Isra'ila sun suka bar shi. Daga garin sai Allah ya kuno mala'iku suka koro shi wannan jakin da wannan akwatin har ya zuwa gidan dalunta. Shi ne waƙala hun da biyu annabin su ya gaya musu inna ayata mulki alamar mulkin su an ya ce kuma tabutu zai zo muku da akwati fi sakinatu min rabbikum a cikin sa akwai nutsuwa daga ubangijinku wa baqiyatu da saura min ma taraka ali Musa daga abin da iyalai na annabi Musa da iyalai annabi Haruna suka bari ta'amiluhul mala'ika mala'iku suna dauke da shi inda fi zalika al-ayatan hakika a cikin zuwa muku da wannan koyayyen abu naku na tarihi wannan karanta inda za ku fato shi wallahi da aka aya ne a gare ku akan cewa mulkin taluta daga Allah ne in kuntum mu'mini na kun kasance masu yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala
فلما كتب نار للجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف خفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوك وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصالحين
falamma fasala talut bil junubi to shikenan bayan an nuna musu aya ta tabbata sai kuma shine rundunar yaki talut sai ya fada ya hada rundunar yaki kusan mutane dubu tamanin amma a cikin fa matasa ya zaɓa mutum dubu tamanin a cikin matasan nan ya ce kada mutum uku su bi shi wanda ya ce ya ɗaura aure da mata yana jiran tarowar ta kace ji kada ji saboda tunawa da angwanci zai hana shi sadaukar da rai wajen yaji haka nan wanda ya aika wani kasuwanci yana jiran riba a kawo masa kare shi haka nan wanda yake da wata dabba taguwa ko saniya tana tana da ciki yana jiran aihuwar da wayar mutane uku duka da su domin wanda ya su ya bi shi yana da tunanin ya dawo ya samu wani abubuwan to ba zai iya ba da kanta ya je da zai shahada ba a hakan ya zaɓi matasa dubu tamanin to amma da aka zo fada hanya to falan ma fasala ɗalutu bin juruti yayin da ɗaluta ya rabu da rindina ya rabu da ya fita da su gari da rindinar yaƙi ta tsara sai ya gaya musu a gaban wannan fa Allah zai jarrabe ku da ishirwa kuma muktalifun bi nahari zai jarrabe ku da wata korama wannan korama ta jaraba ne fa man shariba minhu fa laysa minni duk wanda ya sha wannan ruwan to ba tare da ni domin da ka sha ruwan sai Allah ya jefa maka tsoro na mutuwa da kuma ganin kai ban kadan ba za ka dawo ba ha amma wa man lam yadamu wanda ya haƙura da shi wanda bai ɗanɗani ruwan ba ko kaɗan to Allah zai ɗauke masa shi ruwansa amma wanda ya kasa haƙuri ya ɗan yi kurɓa ɗaya to kun ka ɗaya ko kan fata ɗaya kurɓa ɗaya ka ɗan kurɓa ka ɗan miƙa wa dokin da ya tsotsa to za ku goshi amma wanda ya danna baki ya sha ya goshi fa to halawa ba zai iya komai ba kaga ya kamata musu da sharadi ko ka wa man lam yadahu wanda bai ɗanɗana shi ba fa innahu minni yana tare da ila malik tarafa gurfatan sai wanda ya kamfaci kamfata biye bihi da hannunsa to ai da ka zo ne sai ka haba garo sai muna ganin ruwan sai ba Allah zai fara kashe mutum da zai wajen yakin ba eh dama ba mun gaya wa shi annabin Allah wannan ba ɗan gidan mulki bane kawai sai ɗan gidan Bilyamur ya taɓa yin mulki ya mulki a yarwa ta mutane su kawo ruwa su kone ta fasharibu minhu suka sha ruwan nan kaf suka koshi dam illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikin su a cikin mutum dubu tamanin kusan mutum dubu saba'in da wajen tara da ɗari shida da wani da ɗari shida da tamanin da uku da bakwai sun sha mutum ɗari uku da goma sha uku da ɗari ba su sha ba daga shan ruwa kuwa falan ma jawa ga huhuwa yayin da ɗanu ta ya tsefe da wannan ruwa ta wallazi na amanu ma'ahu da wanda suka imani tare da shi ƙalu sai suka ce la ta ka da ran yau ma fi jalu da wani yake yau da ɗan mu ko mu koma ko kuma mu kan mun yi ban kwana da duniya dan la ta ka da ran yau ma fi jalu da wani yake mu kan ba yanda za mu iya da mu da jaluta da rinjinar sannan ba za mu iya ba gara ma mu yi wa kanku kiyamun lani ku kowa tun daga yanzu in ba haka ba ku sunan mu mutattu. Ta, an da zine zunura, annahum mulaqullah waɗanda suka tabbatar da cewa su kan za su gamu da Allah ko su mutu su yi shahada su gamu da Allah aljanna ko su kiyaki su yi laifi su gamu da Allah azaba ko su gamu da yaƙi su yi nasara Allah ba su nasara ma'ana ta kai ila dai sun ta kankace su kan za su gamu da Allah suka ce ina kan mun ga tin kalilatin da yawa ɗaya jama'a kaɗan galabat bi asan kasiratan iznillah sanin jayi jama'a da yawa da izinin Allah inda izinin Allah ai karanci ba komai a wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri haka kuma ɗin ya faru to malaman ishara suka ce haka duniya take wato wanda ya sha ita ita duniya suke kamar kore matsarinta ne wanda ya kwankwaɗe ta to gwargwadon in dai ka saka ka ƙoshi to gwargwadon kanka da ita gwargwadon ƙara shirwanka kana sa kana ƙara shirwa kana sa kana ƙara shirwa har ka kai ka inda babu kai ka raba ka da Allah ka raba ka da duniya haka da idan ka bar da gaba ɗaya kuma to za ka mallake za ka mallake ka za ka dawo ta yi maka hidima haka nan idan ka dan isu da ita ɗaya kaɗan za ka isa man kuma za ka iya za ka kuma fi ƙarfinta haka duniya ne man sha'atu man usulba qalbuhu huwa duniya wanda aka tuda yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka tuda ya zuciyarsa da san duniya to in taqa min ha salasun bi salatin sai an fara da san duniya da abubuwa guda uku shine Allah zai jarrabe shi da kaiwa da kawowa ta gulgula wanda har ya mutu ba zai kare ba kullum yana kan neman sa kullum kullum kullum ha kuma zai jefa masa buri wanda ba shi da iyaka kuma zai danna masa kuɗayin cewa wanda ba zai kare ba zai ba zai iso ƙarshen sa ba yana ƙara samun duniya yana ƙara buri domin wannan duniya ta ishe shi ba ya zuwa zuwa ya shi ba da kowane lokaci da mutane abinci ba da lokacin abinci ba da lokacin barci kullum kullum kullum kullum komin da yana cikin ɗawainiya amma wanda ya da duniya ɗan kaɗan sai ɗan suke jin tsoro ya ce duniya wannan duniya ta fuskanto ta ba da baya ma'ana kullum da ya waye nisa take yi da kai kusantar da kai da suke yi da lahira hadin duniya kan adbarat ta ba da baya mudbiratun kaziba ta ba da baya kuma duk abin da ta yi maka alƙawarin ƙarya take yi za ta karba wa hadhihi al-akhirah wannan lahira kuma kan adbarat ta fuskanto tayo kanku mu'minatun ta fuskanto sadiqa kuma gaskiya ne wani kiraihi ma banu da duniya da lahira duk suna da yaya saboda haka idan kuna wanda ke da iko in za ku iya ku zama yayan lahira ba yayan duniya ba ku zama domin yau aiki ne babu lissafi a lahira kuma lissafi ne babu aiki saboda haka ala kulli hali kada duniya ta ganta da kuma alamar tafiyan duniya a fili yake ko tun kana yaro da karfin ka ko mun ka daidai ko mun ka daidai da zarar ka wuce shekara arba'in sai ka fara jin wani ganganci sai ni dai ka fata a cikin ni dai ba na rabuwa da ciwon ba a ta ɗora wasu ba ƙarya a ta ɗora wasu ciwon kafa a ta ɗora wasu ciwon ba kullum rauni ƙaruwa ce rauni ƙaruwa ce yi sannan ba ka tsauni ba kanka ba ƙirƙirin turbina tana fitowa tun ta fitowa a ka gata madubi za ka kama da fice har ka daina cire ta kai tun kana tafiya dai da ɗan ƙarfin ka haka na dogara wasu sai ka fara tashi ko da bismillah ko da wayo Allah haka nan dai kana tafiya kana tun da ba ka ganewa kana ta ɗora wa ciwo abubuwa iri-iri nan kuma kana iya daɗa kudancin lahira ne kana tsane ta duniya ba za ka iya ka gane ba sannan sai a zo a ruɗe ka sai kai ta ganin kai din yaro ne sai ka dinga ce ga bubbura a gemunka ka wuce shekara hamsin amma sai ka dinga ta hamsin da tawa sun ƙare wai sun ba wai ba sun tawa ka kasa gane ka kasa gane lokacin da kake ganin dattawan kana goma sha lokacin da kake ganin dattawan kana tara kana bakwai kana sha kuma ka ganin da dattawan ba yadda kake ganin kai kake ganin ɗanka a kusa da kai yanzu yana ganin ka wani docido tsoho haka da in kake gindin baba kana ganin baban ka tsoho amma ba ka ganin ka kuma ko ko haka wani mutane kana ganin haka duk ba ma ban ma ganewa ko amma ko ba za ka yarda ba amma ɗan ƙaramin ma'auni da zarar ka fara fitowa a gida ko ne yaro na fitowa da gudu yana biyo ka ɗan ɗanka ne ko ɗan ɗanka ne ka bi hawa uku ba to har yanzu ba dattawa ba wa Allah har yanzu saboda ko hake haje ƙaƙa su kan akbalan hukumatu kaziba ka sadika saboda ko in za ku iya ku zama ƴaƴan lahira ba ai duniya ma na ku damu da makoman ku akan duniyar na to haka duniya take kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya walaka tsarin duniya yana cewa min hawani kulli ala Allah annahu la yu'ta illa fiha wa la yunalu ma inda Allah illa bi tarkiha yace yana daga walakantuwan duniya a wajen Allah ba a inda ake saba wa Allah sai a duniya ba ba kai da ke saba wa Allah na to da Allah bai mai da duniya guran banza mai na mai da tsakkiya wajen saba wajen eh sannan kuma ba a samun abin da yake wajen Allah sai an barta sai dina Ali ya fakara duniya yace farkon duniya wahala ƙarshenta ƙarewa halal ɗinta hisabi haramun ɗinta azaba makaruhinta san me kai shi ne zargi wanda ya wadatu a cikin duniya za a fitile shi wanda ya talautu a duniya zai yi bakin ciki mai wadata a ita fitinansa ba ba da hutu wanda ba da shi ya ta bakin ciki yana ganin babu suka ce duniya ko da mutum zai aure duniya sai ga duniya ita duniya wata abale wanda farkon da ƙarshe da ba daɗi awwaluha fuqa'u wa fi wasatiha ana'u wa akhiruha fana'u farkon duniya an adam daga inda yake cikin uwarsa yana jin daɗin da ko abinci ma ta ci da yake sha yake ci sai ji ka kawai ke ma yana ganin girman cikin kuma fiye da yadda kake ganin yawan duniyar nan da an danno shi duniya wannan iska ta duniya wanda bai saba jin ta ba kaga a cikin kawai a inda wata iska yana samun iska amma sai iskar da ta buwar da ta sha ta hanci ta baki za ta je Allah ya tura masa ita ya ce ya da ya rayu da haka yana son iska amma sai ka an danno shi gidan wannan uban busar gaba da da ya zo mai faɗa sai ta ta ta to sai shi yasa wanda ya zo duniya bai yi kuka ba ba zai yi gado ba ba za a tashi shi da bai wahala eh shi yasa ba a gane wanda bai yi kuka ba ba za a yi masa kuma sallah ba bai zo duniya ba shi to me yayi yanda ya zo haka ya koma amma da ya zo ya yi kuka an ji a wanda ya sai ya zo duniya ya kawo shi ya daga sama an zo ko shi ya zo dubure sai kuka ta ta a wani abu ka wa fi wasu da ha a tsakiyar da kuma alaƙul wahala ta adam bai taɓa zama ba wahala ba kaga in ya fara zama wata ta fi kansa da kowa da kowa ya ta fi kansa amma sai ta koya man zama sai ta ajiye shi ta daddanna masa zani ta bayan ina in an jima sai ta sai ka ta daga ta kim ya fadi kan da za a daga shi da kaza kim sai ku ku ba za ku wannan sauki ne yana nan yana tafiya da tuba da kanono malam sai sai ce kuma hakorin da fito masa da hakorin da ba sauki wato kumbura gun yake yi fashewa yake da ƙarfin tsiya hakorin ya zanno so da ka sai ya yi zazzabi sai ya yi kashi ba girma ba a jiki sai ya canza launi haƙori da yanayi haka in ya fara koyar tafiya tip tip tip kim da faɗi da haka ne har ya tsara rayuwarsa a duniya komai zai zama sai ya sha wuya yana nan tun ana ɗauko shi a waje ana jin daɗin ana mai da shi gida wata rana ba aure ba sai a ga uban da ya fito ya danna masa suna a kafaɗarsa ko ya saka shi ko ya zama da kayan fursuna shi ne uniform kafa makaranta ba sauki da zai dawo rana da ke duk wannan uniform na kayan ne na fursuna ga wadda daga aljanna aka koro mu zo mai fursuna ka gane shi kenan daga da kan yin da sa waza na na na lodare daban na firamare daban na sakandare daban har idan ya wuce ya wuce sakandare kuma ya wuce ya zama yantaccen fursuna in ya zama zai nemi ko su NCE ko su diploma ko digiri ko abin da ya fi kuma a yanzu ka kowane kaya ma yin wanne shi da kansa kowa ya fi ɗan ɗan makaranta da kyau haka dai a cikin wahala in komai ya samu ma wahala in komai komai ka samu gwargwadon darajar ka gwargwadon wahalar kuma kowa zai gane haka amma ɗan adam saboda wahalar ya zo wahalar yake so da wahala ne ba hutu saboda haka duniya gidan wahala ne ba gida ne wanda ba wanda ya ci riba da ita sai wanda ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an ce duniya tana fuskantowa mutum da farko za ka fuskanto shi fuskantowar mai nema sannan ta ba shi baya bayawan mai gudu kuma saduwa da ita kuma ta sadu da kai irin saduwar mai kosawa za ka rabu da ita kuma irin rabuwar mai gaggawa alherinta ɗan kaɗan ne rayuwarta na jin daɗi ɗan kaɗan ne jin daɗinta ƙarewa ke yi bin bashinta ba shi da iyaka annabi isa yana ta nuna mamadu kuna ta aiki don duniya alhali Allah yana arzuta ku a duniya ba da aiki ba ya riga ya ce duk wanda ya zo duniya zai arzuta shi ba mu ja masa illa Allah ya rizqa amma ba fa aiki don lahira ku kuma a lahira ba a aduka ku sai da aikin ku wa tilka jannatu turitumuha bima kuntum ta'malu wani mai waka wai wani wani Allah ya wahayi zuwa duniya yana ce mata man kadama ni fakdimi wa man kadama kadama fakdimi wanda ya mini hidima ya koma zuwa gare ni ki masa hidima wanda ya miki hidima kuma ki wahar da shi Umar ibn Abdul Aziz kulli yana karanta waɗansu baitoci na mas'ar kuda yana cewa na haruka ya mabrur sahawun wa gablatu wa rainuka nawmun wa asalaka lazimu tasru bima yabna wa tafrahu bil muna kama summa bil lazzat fil nawm halimu wa shughluka fiha sawfa tafrahu kibbaka jibbahu kadhalika fi dunya ta'ishu al baha'il yana cewa ya kai rudadde yinin ka duk ka bar shi ya tafi a hankaluwa da mantuwa ya bakaru daren ka kuma in ya zo wato wato bacci saboda kullum gari ya waye maka kana cikin bakin ciki ko da rana baka yi komai ba ka manta abubuwan da ya kamata ka yi ka hankala da dare kana barci da ka tashi ya kamata mai kai ne ma ko mai ka tare da kana ta farin ciki da abin da zai kare shi ne duniya kana farin ciki da gurce-gurce kamar yadda mai barci yake farin ciki da mafarki ai mutum ya mafarki da dare yana cikin wani gida ko yana mota yana ta yawo zai sai murna sai gari ya waye ga barci yake yi mafarki yake yi yace kuma sabulbulanka a duniya to da sannu za ka ki karshensa kai haka da yadda kake rayuwa haka da yadda ka ganin nan wato dabbobin suke rayuwa a duniya saboda haka kar ka damu ya kar ka yadda ka yi rayuwa irin ta duniya iya daru wato iya daru daru kaza wal kaza da daru fana'i wa daru duniya alau nista hadi haza firiha لمت ولم تقل من الهدى أيا من نؤمن طول الملوك طول الخلود وطول طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر عليه ضرر إذا ما كبرت وفات الشباب فلا خير في الأيدي بعد الكبار yana cewa duniya fa gida ne gida na wato gida ne na cutuwa gida ne na kazanta gida ne na na na na na karewa gida ne kuma na rude-rude da za ka samu duniya gaba daya baka bar komi ba to za ka mutu ka bar duniya bukatar ka kuma ba ta biya ba ya wanda ke burin tsawon dawwama da tsawon zama a duniya to albaka sani ba kuwa daɗewa a duniya tutuwa ne kana idan ka zauna a duniya idan baka mutu ba ma idan ka tsufa yayin ta ta tafi to me ya amfani rayuwa ba tsufa na ka zama kaya yawwa wannan babu rasu ne da duniya ke nan
ولما برزوا لجالوت وجنده قالوا قالوا ربنا أفرق علينا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فلما برزوا لجالوت yayin da suka fita da jalu daga jalu da wasu nudihi da rijiyarsa ƙaru sai suka ce rabbana ya ubangiji afrik alaina sabara ka zuba haƙuri a kanmu an buta ba afrik mana ibrahim shi da an kira mana allah ka zuba mana haƙuri sabara ka zuba mana haƙuri wa tafi ta ƙadamana ka tabbatar da digadiganmu wansurna ka taimake mu alal ƙaunin kafirin akan mutane kafirai wannan addu'a da wannan jama'a kaɗan ɗin ku suka yi sai ga shi ya faru fa hadamuhum bi iznillah فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا لقاء الله الناس بغضهم ببغض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين fahadamuhum sai ku su mu'mine suka tarwata rinjar jaluta bi iznillah da iznin Allah wa qatala dawudu jaluta dawuda sai ya kace jaluta wa atahu Allahu mulka Allah ya bawa annabi dawuda mulkin ɗaluka wal hikimata da annabci wa annabahu kuma Allah ya sanar da shi mimma ya sha daga abin da Allah ya so sanar da shi lokacin da aka zo za a fita wajen yaƙi an shirya yaƙi to lokacin da za a tafi yaƙin Isha baban annabi Dawuda yana da ɗaya guda shida ko bakwai Dawuda shi ne ƙaraminsu yana ciwon awaki. Za a tafi sai ce to bari da mu tafi ko gaba mai shiraki ma ba yi kallo to dauda ya kama hanya ya tafi ya zo kallon yaki to yana tafiya sai dutse ya magana da shi sai dutse ce masa dutse ɗauke ni ni a dutsen baban kare ibrahim sai ya ɗauke shi yana tafiya sai wani dutse ce ɗauke ni ni dutsen kakanka ishaka ne yana da zai sai ya samu wani dutsen sai ce masa dauke ni ni dutsen gari ya dauki dutsen nan guda uku da aka tafi wajen yaƙi rindina ta fito jaluta ya fito ya yi kiyayi da rindina babu iyaka wayan kanka mutum dubu saba'in da wani abu duk su koma sun tafi suna jiran zuwan gawa ko labarin mutuwar wayan nan jaluta ya fito ya yi ɗamara ya fito ya yi kiyayi yana cewa ina mai fitowa malam gaba ɗaya kowa ɗauke ka fito sai annabi dawo da ya fito a ga shekarun ya nisa ya fito ta shirya da shi sai ɗanu da ce masu haka ka gaishe za ka iya ce zai iya sai su zo ga doci na ka hau doci na wato ya hau docin sarki ya yi ɗamara irin ta sarki ya ɗauki makamin sarki ya yi kansa annabi dawo da ya hau dokin sarki ya ɗaura ɗamara irin ta sai ya ɗauki takwabi ya kan ɗanu da ya je sai ya dawo yace ba zan iya yaƙi da kayan ba ba da sana yace dan makami da da na koma jajjawa nake da ita da ita zan yi in ta yi min tayin ai ba shi kenan dawo da ya zo shirya majajjawarsa ya ɗauki duwar waɗannan guda uku ya haɗa su sai suka zama dukiya ai ko ya fito yana kaɗa ta jarin da ya kace da ya ce a yau kuma da abin da ake jiban barewa za a yi a faɗa da sarki kamar jaruka wata yana nufin bai ya kan mace wannan mai majajjawar sannan kuma ya ya zo marka da sauran aiko da ya fito dawo da ya fito da ya haɗe ce bismillah rabbi ibrahim wai ta haka da ya kaɗa ya kaɗa da ya illata sai ta doke shi ta je ta fille kan jaru da ya ɗauko fayi da kuwa ɗanuta ya yi alƙawari ya tara jama'arsa ya ce duk wanda ya kashe jalusa zai ba shi ƴarsa kuma zai raba mulkin sa biya ba shi. To ga wannan gara ba sa, amma duk da kuma ta su fita. Daure ya fito, amma daure ba ya fito don wani damu wanda ya faɗa mana, don annabi Allah ne. Ya fito ne don ɗaga tutar Allah yadda ya sauko ya kaso shi ya sauko kayu a cikin najaujawa ya kawo shi gaban ɗaluka ba saura ne saura suka alƙawari sai da tsaye lallai na yi alƙawari amma kai ka koma ka kashe jarumi ɗari biyu a cikin wa'ancan rundunar ka dawo kuma kowane jarumi in ka kashe shi ka sun toɗa mana ka ka dawo da su ba kaga ai ya kashe da wayo ko suka nan dawo da yadda za a yi ya ka tafi malam aka buga sai gashi da kayan mutum ɗari biyu ya kashe kowane jarumi a zo zo saura ne na dole aka cika alƙawari aka ba shi yantarki aka ba shi wazirci ana nan ana nan ɗaluta ya rasu hiskiru ya rasu saboda aka sai annabi dawuda ya zama mai mulki kuma annabi Allah ya annabtar da annabi dawuda tun yana ɗan shekara goma sha uku ya zama mai mulki yana wannan shekaru kuma Allah ya ba wa mulki a dawo da mulkin da ba a taɓa yin mulki irin nasa ba. Duk da mulkin Sulaimanin mulki ne amma na dawo da daban ne domin annabi Dawuda inda yake sallah kawai ko da dubu talatin da yake gadin mu. Kuma idan yana karatun a zabura ruwa ma sai ya tsaya cif, iska sai ya tsaya cif, tsuntsu sai ya daina kuka, ya daina motsi, dabbobi sun yi da kuka sai duniya ta cin saboda daɗin muryar dauda da farjin muryar dauda Allah ya faɗa alƙur'ani wa shaddadna mulkahu sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wata mu'jiza ta sana'a yanda ake yi da fulawa haka yake da ƙanye ba sai ya saka wuta ba sai an kawo ƙarfi haka zai dinga mammaka shi yana daddace shi dinga yin shi yi shi da wannan ya ja wannan ya takobi ya ja wannan ya kusa ya ja wannan ya robi ya mulmu yanda ya ga dama kamar yadda samu fulawa haka a wannan dalilin hadida Allah tabaraka wa annallahu salatu labusi haka annabi dawo da ya kadaita da irin wannan har gobe idan ka koma wa Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala zai kakkare maka halitta gaba daya فهزموهم بإذن, بإذن الله وقتل داود الجالد وآتيه الله الملك والحكمة أن يباش ملكي لأن نفسي وأنه مما يشاء ولولا دفع الله الناس ba domin tunkuɗewa Allah wato da yake yi wa mutane da waɗansu mutane ya tunkuɗewa sashi kan sashi ba to ai na fasalatin arbu da Allah da ƙasa ta wato ta cika da ta ɓaci gaba ɗaya walakin Allah sai dai Allah tabaraka wa ta'ala zu kabarin ma'abucin falala ne alal alamin a bisa salikai gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin labarin inna Allah Allah yana tunkuɗe bil musalli min ummati amma la yusalli Allah yana tunkuɗe bala'i a al'ummata a wato yana tunkuɗewa da albarkar mai sallah Allah yake tunkuɗe bala'i a wanda ba sa sallah Allah tabaraka wa ta'ala yana tunkuɗe bala'i albarkan mai zakka yana tuku da bala'i akan wanda baya zakka albarkan mai azumi ana tuku da bala'i akan wanda baya azumi albarkan mai haji ana tuku da bala'i a wanda baya aiki baya haji albarkan mai jihadi ana tuku da bala'i ga wanda baya jihadi kai da mutane za su haɗu a bisa barin sallah da zakka da azumi da jihadi da haji ko da Allah bai saurari halitta ba ko da ga misalin kimtawa ido gaba ɗaya. Saboda haka ne ya zo a wani hadisi kuma cewa ba ba dan bayan Allah masu laula ibadullahi rukai wa subiyatu rubaun da kubba alaikum al'azab habban wallahi ba domin bayan Allah masu yawan ruku'u ba da yara ƙanana masu yan nono da an zuba muku azaba zubawa جابر بن عبد الله يا رسول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يسلم بصلاح الرجل ولده وولد ولده وآل سويرته وجويرات حوله ولا يزالون في عبد الله ما دام فيه إذا الله تبارك وتعالى ينا جارة da gyaruwan mutum ɗaya Allah zai gyara masa ɗansa da ɗanɗansa da kuma mutanen gidansa da kuma makotansa gaba ɗaya yake mutum ba zai bushe ba mutumin kirki yana tsakanin mutane ba za su ba za su bushe ba suna cikin kiyayewan Allah matuƙar matuƙar wato Allah tabaraka wa matuƙar wannan bawan Allah yana cikin mutane wacce a rike ta walau da walau la tifa'ul lahi nas ba'hum bi tifa'il da fadlat al-amr ma'ana ba domin Allah tabaraka wa ta'ala yana tunkure shirin mutane da wa'ansu mutane ba ya taimaki musulmi akan kafirai da kame barnansu da sun yi ba da sun yi rinjaye kuma sun yi barna a bayan ƙasa shine misalin ji mai tafsiri ba domin Allah ya kafa sarauta ba ya tsayar da mahukunta ba domin su adalci a wanda aka zalunta ba to ai da duniya gaba ɗaya ta ruɗe wato ba dan wato shi da laula annallaha la sama sultana ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa mulki sarauta ba wa amar hukama ya tsayar da alƙalai masu hukunci ba dan ne liyar su gulma zuluma domin su adalci a wanda aka zalunta mina zalim daga wanda ya zalunce shi wayar zurka wuya amin baɗifi su mayar da mai ƙarfi ga barin cutar da zai yi wa mai rauni to da Allah ya bar haka aikowa da tawaibal khalqi ba abun alal babi wa amma la da tawaibal khalqu ba abun alal babi da da da halitta kafin su ya haura wa kafi da mai ƙarfi ya lankwame mai rauni da tsarin duniya sai karwace ba sai a hankali ba saboda haka ba da shi ne ke ta aina wala anna Allah yadba'u bi shuhudi ala nasi ba domin Allah yana tunkudewa da shaidu ga mutane ba a cikin kiyayewar dukiyoyin mutane da rayukansu da jininsu da mutuncinsu ba to da fasadi ya abu a bayan ƙasa walau la difa'u Allah ba'dhum da difa'u Allah la difa'u bi ba'd da fasalat lil islam ولكن الكفر على العالمين تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله وذلك يا محمد وأن آيوين الله ليه تبارك وتعالى muke gaya maka wato natluha alayka muna karanta ta a gare ka bil haqqi da gaskiya na muhammad wa innaka laminal mursalin haqiqa kai kana daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وقوله والكاتب لما تكلمت به بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ومن بلاد الامين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين